na gayyato malami na gaba shine shugaban majalisar malamai na ƙaramar hukumar darazau malam yahaya isa abdullahi kari tare da shi za mu haɗa shi da alaramman nan na farko duk da cewa ƙaramar hukumar da gaba ɗaya ta yi laifi saboda ba haka kawai aka kira shi ba sai da aka ba su notice cewa ya shirya aka ba da mintuna sa'an nan aka kira kuma bayana to muna fata ƙaramar hukumar da za su gyara saboda haka a sheik yahaya isa abdullahi kari shugaban majalisar malamai na ƙaramar hukumar darazau zai kasance tare da alaramma jibrin hassan das alaramma jibrin hassan das bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا الصواب bayan haka ‘yan uwa ahalu sunna mai martaba sarkin bonunu da ‘yan majalisunsa shugaban wannan tafiya Farfesa Ashek Zubairu Abubakar Madaki da sauran manya-manyan malamai da suka haɗu a wannan fili da kuma ƙanana-ƙananan malamai irinmu da waɗanda suka zo don sauraron karatun nan da ma waɗanda ba su zo ba sauti yana kai musu ina mana gaisuwa irin ta musulunci ina cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu
bayan haka yan uwana duba da cewa ni akan wannan mumbari sai in ce sabon shiga ne ni domin ban taɓa tsayawa akan mumbarin nan na faɗi wani saƙo daga Allah ko daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai a wannan rana ta ɗaya ga watan takwas a kuma wannan gare mai girma mai daraja wato ƙasar emiya mai martaba alhaji jibrin tsallami hassan ina godewa allah da allah ya yi min wannan tagomashi kuma ina fatan allah ya yi min jagoranci cikin abin da zan faɗa yan uwana masu girma kuma musamman iyayenmu sarakuna da kuma manya-manyan malamanmu da suke tattara a wannan fili da ma dukkanin waɗanda suka taru domin sauraron wannan karatu da ake yi a wannan rana wani saƙo ne guda ɗaya ni nake son in bayar da shi zuwa ga al'ummarmu ta musulmai baki ɗaya kuma musamman ma shugabanni da kuma manya-manyan malamai da ma almajirai da za su biyo bayansu irinmu wannan sakon ina son mu sa shi a ƙwaƙwalwarmu mu tafi da shi kuma mu ƙudiri niyya wajen kiyayewa da aiwatar da wannan sako kamar inda wato Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu da yin haka. Allah subhanahu wa ta'ala ya kiraye mu da sunan imani. Sannan kuma bayan ya kiraye mu da sunan imani, ya gargade mu, ya hane mu aikata waɗansu abubuwa musamman ma ha'intar Allah da ha'intar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da kuma tozartar da amana Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi kiran muminai da cewar ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya la ta hunullaha war rasula wa ta hunu amanatikum wa antum ta'lamun ubangiji ya ce mana ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya kar ku ha'inci Allah kuma kar ku ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da kuka yi na imani da Allah da imani da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam abinda Allah da manzonsa suka umarce ku da aiwatarwa to ku tsayu a kansa ku aiwatar abinda suka hane ku ku nisanta ba ku ba shi Ubangiji maɗaukakin sarki ce in kun yi haka wata hunu amanatikum za ku ha'inci wato amanoninku ma'ana za ku sai amanar da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora muku. Shugabanni, ɓangaren shugabanni, amana mai ƙarfi, Ubangiji maɗaukakin sarki ya ɗora muku, duba da cewar yawan al'ummar da suke wannan ƙasa da yawan al'ummar da suke ƙasar wato ƙasar mu ta Bauchi duk shugaban da ya zamo cewar ina da kujera ta shugabanci a ƙarƙashin jagorancin wannan to amana babba Allah madaukakin sarki ya ɗora masa kuma wallahi wajibi ne i rike wannan amana ya kiyaye ta idan bai kiyaye ta ba to ya tozartar da ya ha'inci Allah subhanahu wata'ala bayan ya ha'inci Allah ya ha'inci wanda Allah maɗaukakin sarki ya saukawa alƙur'ani shine Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ta nan ne har yanzu zai ha'inci waɗanda aka me aka ɗora masa jagorancinsu zai ci amanarsu. To, Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce mana lata hunu laha, karku ha'inci Allah, war rasula ma'ana wa lata hunun rasula, karku ha'inci manzon Allah. watakunu amanatikum wa antum ta'lamuna sai ya zama kun ci amanar da Allah madaukakin sarki ya dora ku akanta sannan kuma ku zamo wato kun ci amanar ne alhalin kuna sani da sanin ku kuka yi wannan yan uwa musulmi hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisul qudsi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da annabinsa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi da shi. Ubangiji maɗaukakin sarki yake cewa, Inni haramtu zulma ala nafsi, waj'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce, lallai ni na haramta zalunci a bisa kaina sannan na sanya zaluncin a tsakaninku ya zamo abin haramtawa falata zalamu kada ku yi zalunci ubangiji ya hada mu gaba daya ya hana mu yin zalunci shugabanni da malamai da almajirai irinmu da dukkanin wanda ike rayuwa a ƙarƙashin koyarwar alƙur'ani mai girma da sunan manzon Allah to Allah ya hane shi yin zalunci saboda haka akwai babban magana a tsakaninmu abin da ya sa na ce saƙo nake so in bayar wanda wannan saƙon ya keɓanci malamai ne kusan da shugabannin kawai shi ne saƙon nawa domin halin da muke ciki a wannan ƙasa ta mu yanzu halin hali ne wanda yake mai tsanani kuma hali ne wanda yake da baibayayye saboda me saboda an kasa gano bakin zaren ta yadda za a warware shi ba kuma komai ne ya jawo ba illa in ce wato saba wato zaluncin shugabanni masu jagoranci da kuma maluma da ba su fito suna gaya musu gaskiya ba sau da aka manyan mu kuna ji wannan ɗan saƙon da zan bayar yana da kyau idan allah maɗaukakin sarki ya sa kun fahimce ni gwargwadon hali cikin abin da nake so mika saƙon to a faɗaɗa a faɗaɗa bayani akan wannan don ƙasarmu tana buƙatar ta fita daga cikin halin da take ciki a yanzu in kana tafiya ko ina za ka a tsorace kake tunaninka in ka fita daga gida ya za ka ka dawo gidanka lafiya in kana gidanka tunaninka har yanzu wato ame a tsorace yake saboda kana tunanin ya za ka yi kawayi gari lafiya sawa'un kana da kudi ko ba ka da kudi wannan halin da muke ciki a wannan kasar kenan kuma shugabanni sun sani kuma sun yi shuru sun yi shuru a kai an ƙi ɗaukar mataki ana zubar da jinin al'umma alhalin shugabannin kuma sun sani cewar Allah ya sanya musu ragamar wato kiyaye jinin al'ummarsu amma ba sa magana Allah ya saka wa malaman ƙungiyar izala da alkhairi su sukan- suna ɗan faɗa amma dai yadda ake faɗan ni ina ganin a samu wani canji a a gyara yadda ake faɗan har yanzu a gyara ‘yan uwana musulmai mafi yawa abin da ya jawo muka faɗa cikin wannan bala'in duk ba komai ba ne face son duniya da tara dukiya wannan shi ne ya jawo mana muka faɗa cikin wannan bala'in duk wanda ka samu so yake me itara dukiya a ce a jiharsu ko a garinsu ko a ƙasarsu ba sama da shi saboda haka kowace hanya dukiyar za ta zo zai bi ta wannan hanyar sai ya tara ta kashi sai dai mafi yawa ba su san cewa dukiyar fitina ce a gare su ba ba su san cewar fitina ce a gare su ba ko ba komai wato sai sun tara dukiyar sun gama tarawa mutuwa tana nan ta ɗauke su ba tare da kuma za ta bi su wannan dukiyar haƙabarinsu ko ba komai iya nan fitina ne a gare su to ballantana ka tara dukiyar kuma ya zamo cewar gobe kiyama ubangiji maɗaukakin sarki tun daga abin da ya shafi ɗari kwabo sisi har ya kai kan tiriliyon guda sai ubangiji maɗaukakin sarki ya ma hisabi a kansa wannan ba ƙaramar fitina ba ne ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo mana mafita a kan fitinar yake cewa ayar da ta biyo baya za ka iya tuna ayar da ta biyo ba wa
واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم Ubangiji subhanahu wataala ce wa alamu ya ku al'umma alqur'ani mai girma ya ku mabiya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shugaban talikai to ku sani fa innama amwalukum wa auladukum fitna ubangiji madaukakin sarki yana cewa ku sani cewar dukiyar da kuke tarawa da 'ya'yan da kuke haifa ku sani cewar fitina ne a gare ku fitina ne a gare ku amma kai tattali wanda tattalin nan zai zamo maka gobe kiyama ka haɗu da Allah bi kalbin salim da kubatacciyar zuciya ta yadda Allah zai baka sakamako mai girma wannan shi yafi sai Allah madaukakin sarki yake cewa wa inda eh, wato wa'lamu annama annama amwalukum wa auladukum fitna wa inna Allaha indahu wa anna Allaha indahu ajrun azim kuma lalle a gurin Allah lada mai girma yake ubangiji baya saka wa bawansa da lada mai girma sai aljanna kuma babu abin da ya fi aljanna duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya halitta na jin daɗi kowane iri baya da aljanna yake to ka yi aiki mana don ka samu aljanna ka guji zalunci don gobe kiyama isabin ka yi sauƙi ka nisanci abin hannun mutane don ka samu soyayyar Allah ka nisanci duniya don Ubangiji maɗaukakin sarki ya soka. Idan ka yi wannan, za ka samu me, za ka samu soyayyar Allah, za ka kasance na kusa da Allah subhanahu wa ta'ala. Ubangiji maɗaukakin sarki ya tabbatar mana da wannan cewar abin da Allah maɗaukakin sarki ya tanada na lada shine abu mafi girma a gare ka gobe kiyama. Saboda haka wani bawan Allah a cikin wani hadisi wanda sa'ad bin ah, sa'id ya fito da shi daga wurin manzo sallallahu alaihi wasallam da ya zo gurin manzon Allah sai ya ce ya rasulallah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an- wa ahab- wa ahabbani an-nasu yace ya manzon Allah nuna min wani aiki wanda zan aikata idan na aikata shi Allah madaukakin sarki zai sanya min soyayyarsa sannan kuma mutane za su so ni na'am sannan mutane za su so ni sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce izhad fi dunya yuhibbuka Allah wa zahad fi ma inda nas yuhibbuka nas Kan- ka nisanci duniya Allah zai soka kuma ka nisanci abu hannun mutane mutane za su soka abin da yasa nace dan sakon da nake so in bayar wato dan malaman mu su tsaya akai wani hadisi na karanta wanda aka samo shi daga abdullahi dan abbas nake son in jawo hankalinmu a kai don haka na kassasa wato sakon zuwa bangare biyu bangaren shugabanni da bangaren malamai abdullahi dan abbas yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ithnani ithnani minan nas idza salaha salaha an-nas wa idza fasada fasada an-nas al-ulama'u wal'umara ya ce mutane biyu daga cikin mutane in suka gyaru to mutane sun gyaru idan kuma suka ɓaci suka lalace to mutane sun ɓaci su waye waɗannan mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce al'ulama'u wal'umara'u wato su ne malamai da kuma shugabanni saboda haka ashe akwai aiki babba akan malumanmu da kuma shugabanninmu da mamu ɗin almajirai da muke bi- muke bibiyansu da fatan muna fatan ubangiji subhanahu wata'ala zai sa wannan saƙo nawa ya shiga cikin manya-manyan malamanmu wato su kuma tsaya su duba abin su kuma yi aiki a kansa gagarumin aiki muna fatan allah ya gyara mana ƙasanmu najeriya ya gyara shugabanninmu ya gyara mu mu talakawa mu zamo masu san juna masu tausayin juna aqulu ma tasma'un wa billahi tawfiq wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barkatu malam yahaya isa abdullahi kari shugaban majalisar malamai na ƙaramar hukumar jarazau tare da alaramma jibril